أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sabuwa a wannan yammaci mai albarka a wannan darasi namu na littafin kitabul kaba'ir wanda alhafiz abu abdullahi zahabi ya rubuta shi wadda wannan shine zamanmu na 61 a cikin karatun wannan littafi kuma yau muna ranar biyu ga wata mai albarka na rabiul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba ali salatu wassalam wasu zuri da sha bakwai ga watan Septemba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya wannan shine darasinmu na sittin da ɗaya kamar yadda na faɗa da farko kuma muna nan a cikin alkabira ta arba'in da hudu wato haramcin yin tsinuwa mai littafin ya ce faslun wannan wani fasli ne ilam kai sani an na la'anar musulmin masul cewa tsinewa musulmi wanda yake katangagge abun Allah haramun bi ijma'il musulmi haramun ne ka tsine wa musulmi wanda bai aikata abin da ya kai na tsinuwan ba wanda ba wani laifi ya aikata wanda masu wannan laifin dama tuntuni Allah ya riga ya tsine musu ba ko da ma hakan ne to haramun ne ka ambaci sunan shi shi kanshi kace Allah ya tsine wa wani wa yajuzu la'anu ashabil awsafil mazmuma amma ya halatta tsinewa ma'abuta wasu siffofi ababen zargi ka ƙaure ka kamar faɗarka la'an Allahu zalimi Allah ya tsinewa azzalimai to wannan kaga ka tsinewa siffar ne ba mutanen ka tsinewa ba kuma da ya siffanta da wannan siffar ta zalunci kaga ya shiga ciki kenan amma baka ambaci cewa Allah ya tsinewa wani dan gidan wani ba kana iya cewa la'an Allahu kafirin Allah ya tsine wa kafirai la'an Allahul Yahuda wa Nasara Allah ya tsine wa Yahudawa da Nasara kamar yadda ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya tsine musu saboda suna kokarin halatta wa kansu abinda Allah ya haramta musu la'an Allahul fasiqin Allah ya tsine wa fasikai la'an Allahul musawwiri Allah ya tsine wa masu sassaƙa gumaka ko kuma masu zanen mutum mutumi wani hau zarika da makamancin wannan kamata kaddama kamar yadda ya gabata wa amma la'anu insanin bi ainihi amma tsinewa wani mutum ainihin saka ce Allah ya tsinewa wani mun saba bi shin min ma'asi kamar wanda ya sassantu da wani abu na saban Allah kamar ka yahudiyin kamar ba yahudi aw nasraniyin ko ba nasari aw zalimin ko kuma wani zalimi aw zanin ko wani mazinaci au sarikin ko kuma wani ƙarawo au akil riban ko kuma wani maciyin kuɗin ruwa fa zawahirin ahadisi innahu laysa bi haramin to abin da yake zahiri a hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimta cewa wannan ba haramun bane wa ashara al-ghazali rahimahullah ila tahrimihi amma hujjatul islam al-ghazali ya ambaci wannan ko kuma ya yi ishara zuwa ga wannan ya yi ishara zuwa ga haramcin wannan illa fi haƙƙin man alimna annahu mata al-kufr sai dai a cikin haƙƙin wanda dama mun sani ya mutu ne akan kafirci to wannan zai tsire shi ka abi lahabin kamar abu lahab wa abi jahalin kamar abu jahal ibn hisham wa fir'aunu kamar fir'auna wa haman da kuma hamana wa ashbahihim da makamantansu qala hujjatul islam yace li'anna la'ana huwa al-ib'adu an rahmatillah domin cewa ita inuwa wato la'ana kamar ka roƙi Allah ne ya nisantar da wani daga rahamarsa wa ma nadari ma yuhtamu bihi li hadha al-fasiqi wal kafir sannan kuma mu ba mu san shin wannan fasikin da wannan kafirin da menene za a cika musu a ƙarshen rayuwarsu ba ta yiwu su dawo su musulunta kamar kafirin kenan an kuma fasiki ne ta yiwu ya dawo ya tuba ya zama mutumin kirki nawa ne wanda da ainihin shi da dan caca ne ƙwararren dan caca nawa ne wanda da zai je gidan karuwa ya yi fiye da wata guda ma yana da mata ta sunna amma sai ya ƙare ke je ya tare a ɗakin karuwa ya yi kamar sati guda ko wata guda sai san da ya ga dama sannan ya dawo wajen matarsa kaga irin waɗannan suna nan da dama sama da yake ta shirya ta Allah ne subhanahu wataala in shirye su ga sun dawo kamar ma ba su taɓa yi ba to wataƙila da a ce iyayensu ko malumansu ko mutanen unguwa sun taru sun tsine musu to da wannan shirya ba ta same su ba ƙala ya ce wa an mallazi na la'anahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ayanihim amma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu akan kansu kama ƙala kamar yadda ya ce اللهم الآن رئلا وذكوان ya Allah ka tsine wa ƙabilar ri'ilu da ƙabilar zakwan wa isiya da kuma ƙabilar isiya asawullahu wa rasula sun saba wa Allah da manzonsa wannan ri'ilu da zakwan da kuma isiya wasu ƙabilu ne waɗanda suka zo garin Madina suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun musulunta amma suna so ya hada su da sahabban shi din su fahimci addini za su je su su koya musu addini a garuruwansu sannan kuma su gaba da jan hankalin sauran ƴan uwansu don a musulunta gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murna da wannan aka ba su sahabbai wajen mutum hamsin suka tafi da su mafiya yawan su kuwa mahadata alqur'ani aka ba su sai da suka je hanya kawai suka zage sai suka zage su suka rika harbin su da kibiya sai da suka sharatar da su baki ɗayan su shine annabi sallallahu alaihi wasallam an ce kwana arba'in yayi yana tsine musu yana yi musu alƙunut wa hadi salasu qaba'il wayannan kabilu ne guda uku min al-arabi daga cikin larabawa fa yajuzu annahu sallallahu alaihi wasallama alima mautahum ala al-kufr sai yi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga sun cewa waɗannan kabilun gaba ɗayan su za su mutu ne akan kafirci qala yashi wa yaqru min al-la'ani ad-du'a ala al-insani bi-sharri yana dabda inuwa kai wa mutum mummunar addu'a ta sharri don ta same shi hatta du'a ala zalimi fi qawli insan hatta addu'a da zaka yi wa azzalimin da ya zalunce ka kamar kamar fadar mutum ya ce la aslaha Allah jismahu kada Allah ya gyara mar jikinsa wato kada Allah ya sa mar lafiya a jikin shi wala sallamahu wala sallamahu Allah kada Allah ya bashi lafiya ko kuma kada Allah ya kiyaye wani وما جرى مجرى da kuma abin da yake kama da wannan wa kullu zalika mazmum to duka wannan abu ne abin zargi wanda shari'a ba ta yadda kai mutum mummunar addu'a irin wannan ba wa zalika la'anu jami'il hayawanat haka nan kuma tsinewa gaba ɗayan dabbobi wal jamadat da kuma gaba ɗayan sandararin abubuwa fa hadha kullu mazmum to wannan duka abu ne wanda yake abin zargi kamar misali yanzu gida ne ko gona ce ko kuma wani kekenka ne ko babur ka ce ka tsine mar to wannan duka abu ne wanda shari'a ba ta yi da shi ba za ka kuma mutane suna yi sai ka jira mutum ya cewa kekensa wannan shegen keken ko wannan shegen babur din kaza kaza kaza to ka ka tsine wa wannan abu ka kwashe mishi albarka ba daidai bane qala ba'd ulama tashan malamai suka ce man la'ana man la yastahiqu la'an duk wanda ya tsine wa wanda bai cancanci inuwar ba falyubadir bi qawlihi to ya maza ya ce illa an yakuna la yashiq Allah ka tsine wa wani sai da in bai cancanci inuwar ba sai ka ka kyale shi ba ka yayi ko ka ce Allah ka tsine wa wani bisa abin nan da ya mutu in har ya shi tsinuwar Allah ka tsine wa shi kenan faslun ga wani fasalin har iya har ila yau wa yajibu lil amir bil ma'ruf wan nahi anil munkari wa kullu mu'addabin an yaqula liman yukhadibuhu fi dhalik ya halatta ga mai yin umarni da aikin alkhairi ko kuma mai hani ga mummunan aiki da kuma dukkan mai ladabtarwa mai ba da tarbiyya ya gaya wa wanda ke magana da shi idalaka a cikin wani ya ce maka wai ya ce mishi wailak wailaka kamar mutum ka ce mishi kai tanka aw ya da'if hal ko ka ce mutum kai mara hankali ne aw kana kokarin tarbiyyantar da yaro mutum sai amma wannan kana da raunin hankali aw ya qalilan nazari nafsi ko kuma ya kai mai karancin kula da kansa aw ya zalima nafsi ya kai mai cutar da kansa aw ma asma zalim ko makamancin wannan bi yasu la yarzawazu ila al-kadhib kai da mutum dai ba zai ƙetare zuwa ga ƙarya ba wala yakunu fihi lafzu anfin sarihin kuma kada ya zanto a cikin abin da ga mutum akwai wani lafazi na ƙazafi a bayyane aw kinayatin ko kuma a kinaya a ɓoye أو تعريض كما جوايه da kamar wanka walau kana sadiqan fi zalika ko da kuwa abin da zaka fara din gaskiya ne wa inna ma yajuzu ma qaddamnahu abin da muka gaba muka gabatar din shine abin da ya kamata kuma ya halasta ka iya fada wa yakunu al-gharbu min zalika at-ta'dib wa zajr kuma ya zamto bukatar ka a cikin wannan din shine domin ladartarwa ko kuma domin tsawatarwa ka ce mutum kai mara hankali ne kai kana da karancin kula da kanka kai kana da karancin yin nazari akan abin da zai amfane ka to kaga irin wannan ka faɗa ne dan niyyar tsawatarwa gare shi da kuma ladabtarwa wa yakunu kalam aw qa'a fi nafs sai ya zanto kuma zancen ya fi saurin sauka akan zuciya wallahu alam Allah ne nasiri اللهم نزه قلوبنا عن التعلق لمن دونك ya Allah ka tsarkace zukatanmu daga ratayuwa da wani wanda ba kai ba waje alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak ya Allah ka sanya mu cikin mutanen da kake son su kuma suke kaunarka waghfir lana wal walidina wal jami'il muslimin ya Allah ka yafe mana ka gafarta mana kuma ka gafarta wa iyayenmu kuma ka gafarta wa dukkan musulmi baki موعظة داون وعزي يا قليل الزادي والطريق بعيد يا كيمي قرنشن بذري الهالي هنيا نن ميليساتي يا مقبلا على ما يضر تاركا لما يفيد يا كي وندا كفك كي فكنتر abin da zai cutar da kai kana kuma barin abin da zai fa'idantar da kai zai amfani ka a taraka yaffa alaika al'amru rashid shi yanzu kana ganin kai din nan al'amari na shirya ya ɓuya ne gare ka ilamata to bai yi zaman wa huwa yi musa biraƙibin wa atidi har yanzu a yaushe ne za ka riƙa zartar da lokutanka alhari kuma wannan lokutan naka yi musa ana ƙidaye shi biraƙibin wa atidi da mala'ikunan guda biyu raƙibu da atidi kana can kana yin abubuwanka na wasa alhari kuma nan agogon numfashinka kullum tafiya yake yi kullum yana zarewa idan ka ɗauki rayuwarka tamkar numfashin nan naka duka kamar wani saiti ne na agogo da aka yi wanda kowanne sakon ɗaya kowace ƙifta ɗaya ta agogo da lokacin ka raguwa yake yi to kamar haka ne kuma ka ɗauki kamar ranka ko rayuwarka gaba ɗaya kamar a cikin wani goran ruwa yake ko kamar dai da fiye wata sai a ɗan ɓula ka kowane numfashi ɗaya kowane sakon ɗaya zama yana ɗigowa ruwan yana ɗigowa yana ɗigowa kamar haka rayuwar ɗan adam take to kaga duk lokacin da kaje kana yin abin da ba zai amfane ka ba wa kake cutarwa kaga kanka rayuwar da tana ta tafiya kuma a banza kuma ba dawowa za ta yi ba مضى أمسك الماضي شهيدا شهيدا معدلا وعقبه يوم عليك شهيد فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فبادر بإنسان وأنت هنيد ولا تبقي فضل الصالحات إلى غد ورب غد يأتي وأنت فقير إذا ما المنايا أقطعتك وصادفت هميمك فاعلم أنها ستعود مضى أنفك الماضي شهيدا مؤدلا وهو شهيدا معدلا لغتك نجي يا رجاء يوشي alhali kuma a wani lokacin mara'iku suna shaidawa game da dukkan abu da ka aikata wa qabahu yawmun alayka shahidu haka nan kuma wata rana ta sake biyowa bayan wannan alhali kuma ga masu shaida a kanka suna kallon mai ka aikata bayan kunta bil amsi talaka isa'atan idan ka san cewa jiya ka kasance ka aikata wani abu na saban Allah fa badir bi isanin anta hamidu to kai maza yanzu ka je ka aikata aiki na kirki domin ya shafe maka wancan na bayan wa anta hamidu alhali kana abun godewa wala tulqi fadl salihati ila ghadi kada ka bar wani sauran aikin kirki ka ce sai gobe za ka yi shi wa rubba ghadin ya ati wa anta faqidu da yawa irin wannan sai gobe zan yi din takan zo alhali kai kuma an rasa ka ma'ana ka rasu kana sha sai gobe zan yi kaza sai gobe zan yi kaza sai a tashi kuma babu kai zamar mana ya afda atka wa sadafat hamimata idan har mutuwa ta tsallake ka ta ji ta sadu da abokinka ko masoyinka fa alam annaha satu'ud to ka sani cewa ita din nan tana nan za ta dawo ne an sake dawowa kuwa za ta same ta ala ayi halin dai abin da baitocin suke nuna mana kai kokari duk abin da ka san ka aikata yau na kirki to na gobe ya fi na yau yawa duk abin da ka san ka aikata na kirki ko menene shi abin da ka san kuma ka aikata na banza to yi kokari ka tuba tun a yau din kuma gobe kar ka sake yi irin shi duk wani aikin alkhairi wanda kake da ikon yin shi a yanzu kar ka bar shi sai an jima in kana da ikon yin shi a bana kar ka ce sai baɗi in kana da ikon yin shi a wannan watan kar ka ce sai wani wata mai zuwa in kana da ikon yin shi a wannan satin kar ka ce sai sati mai zuwa in kana da ikon yin shi a yau kar ka ce sai gobe kuma akwai wani abu wanda ina ji malamai da yawa suna yin magana a kan shi musamman ma na ji kwanan nan Sheikh Ibrahim Ahmad Makari limamin National Mosque yana yin magana yana yawan magana a kai yace wani abu ne mai kama da Ismullah al-Azam amma ba addu'a ba ce aiki ne a kullum da zaka iya zama yanzu ka tsara kanka lokaci zan tashi daga bacci misali zan tashi daga bacci karfe hudu zan yi sallah raka'a kaza har zuwa karfe biyar in karfe biyar ta yi zan tafi masallaci in yi sallah asuba zan zauna a masallaci zan yi kaza zan yi kaza zan yi bikirai na har zuwa karfe kaza sannan zan dawo gida zuwa karfe kaza na dawo gida zan zauna zan yi ta karar izu kaza na alqur'ani sannan zan tafi gona karfe kaza zan dawo daga gona na dawo daga gona daga karfe kaza zuwa karfe kaza wanka zan yi daga karfe kaza zuwa karfe kaza abu kaza zan yi ko ta kara ko wani abin na zikiri ko kuma zan je in ziyarci wani da ba shi da lafiya in na dawo zan yi sallar azahar in na yi sallar azahar tsakanin azahar da la'asar kaza zan yi bayan la'asar kaza zan yi haka dai ka tsara wa kanka lokaci 24 hours din nan har zuwa sanda za ka kwanta bacci ka gwada tsara wa kanka ka tsara na gobe ka tabbatar ka yi shi ka bi shi daki daki kowane abu ka yi shi jibi ma ka bi wannan timetable din kana haka kana haka wallahi kafin wata guda za ka ga irin abubuwan za ka cimma za ka tarar ka yi karatun alkur'ani mai yawa ka yi zikirin allah mai yawa ka sadar da zumunci mai yawa ka yi aikin alkhairi mai yawa ka tuba daga zunubai masu yawa kuma za ka ga baka da lokacin banza baka da wani lokacin aikin banza baka da lokacin hira baka da lokacin da zaka je ka yi wasu abubuwa na banza wanda ba za su amfani ka ba inda zaka tsaya ka bi time table din yadda ya kamata zaka cimma abubuwa da yawa masu yawa a cikin rayuwarka insha Allah amin amin duk mutanen da kaga sun cimma abubuwa da yawa a rayuwarsu to mafi yawa irin wannan suka yi yanzu mu shi Sheikh Ibrahim Ahmad Wakari a banan nan fa ya cika shekara arba'in da bakwai a duniya gaba ɗaya ma eh amma ya haddace alqur'ani tun yana dan shekara goma ko goma sha biyu ya haddace sayyid bukhari ya haddace sayyid muslim sauran situ sahawun ne ban sani ba amma ko bai haddace su wasu din ma dai yana da kyakkyawan sani a cikin ya ce library babansa akwai littafi ya fi dubu yace kuma babu littafin da bai karanta shi daga bango zuwa bango a wannan lokacin fa bai kai din shekara ashirin ba a duniya sai ga to mu yanzu me muke yi ga mu nan katin katin da mu sai yanzu muke kokarin sanin farillan alona eh yace fa a lokacin saboda yawan nacin karatu yace baya bacci babansa yakan zo sai ya cire fuse na gidan sai wutar gidan gaba ɗaya ta ɗauki wai dan shi ɗin ya je ya bacci a wannan ne kawai ce dole sai dai ya je ya bacci saboda tsawon shi bai kai yadda zai iya fakar idan babansa ya ɗauko fis ɗin ya je ya mayar ba ice lokacin da iyaye suke cewa ‘ya'yansu wane ka dage fa kai karatu ice shi kuma a lokacin nan iyayen nashi ne suke ce masa ya kamata ka huta haka wannan mutum bai je jami'ar misira ba wannan abu to gaskiyar magana yana daga cikin mutane masu ban mamaki kaga irin baiwar da Allah ya mishi kuma kaga yadda Allah wato Allah ya kyautata ɗabi'unsa yana da tawazu'u yadda ya kamata ni da kake neman mutum mai tawazu'u mai ɓoye kansa da girmama al'umma to wallahi shi na'am to kaji ba to da za ku zauna da direban nashi ko na minti biyar ne ya dan gaya maka wani abu game da shi wallahi alheri za ka ji gaya maka BBC sun yi hira da matarsa ɗaya daga cikin matarsa biyu ne eh babbar matarsa ita ma abin da ta faɗa ce yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi mata da ya zama shi ne mijinta ta ce tun da take ita da idan ta bar taɓa ganin mutum mai kyawun hali irinsa ba to yanzu nawa ne a cikin mu nan wanda matar shi za ta irin wannan shirin cewa taba ganin mutum mai kyawun hali irin sa ba to ala ayi halin shi abin kirki an yadda ko ko kafiri ne kaga abin kirki tare da shi kai koyi gashi nan Allah yana cewa wallazina kafaru ba'du mu awliya ba'd illa tas'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to ban sana kuma musulmi a musulman ma kuma malami kuma mutumin kirki saboda haka yan uwa mu yi kokari musamman ma mu matasa mu yi kokari mu yi amfani da lokutan mu mu nemi ilimi kuma mu yi aiki da ilimin duk abin da ka sani kai kokarin dabbaka shi a aikace to da haka da haka ake zama na kirki din duk sanda kaga dattijo na kirki ana yaban halayensa tun yana kamar kai kai matashi tun yana kamar kai ya zama yaron kirki shi yasa yanzu ya zama dattijon kirki yawwa Allah ya kiyaye mu أم الكبيرة الخامسة والأربعون كبيرة أربعين دبير الغدر وعدم الوفاء بالأهل إنجي يودرع درش سكع القول أعاذنا الله وأزارا بمنه وكرمه قال الله تعالى الله ورحمه تركيتي وأوفوا بالأهد إن الأهد كان مسؤولا كما يدنا جاء آه كراتكم نبايا ta al'adar malamanmu da malaman malamanmu ba sa fassara ayoyin alkur'ani idan sun zo a babobi ko a mabuɗin babi na karatun hadisi ƙarar zajjaj malin zajjaj ce kullum ma amara Allah bihi aunaha anhu fa huwa min al-ahad dukkan wani abin da Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da shi ko kuma yayi hani daga gare shi to wannan abin yana daga cikin alƙawuran da Allah ya ce wa auku bil ahdi ku cika alƙawari wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu auku bil uqud qala al wahidi imam al wahidi ya ce qala ibn abbas sayyidina abdullah dan abbas ya ce fi riwayat wadi a cikin riwayar wadi al uhud wato alƙawura ya'ani ma ahalla wa ma harrama shine abinda Allah ya halasta da kuma abinda Allah ya haramta wa ma farada da abinda Allah ya farlanta wa ma hadda fil qur'an da kuma abinda Allah subhanahu wataala ya kance shi a cikin qur'ani wa qala bahaq imam bahaq ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri yace بالعهود التي أخذ الله على هذه الأمة وكتك على الأورا نوان الله سبحانه وتعالى يرقى دقوانا الأمة أن يوفوا بها سوى راسك دقوانا الأورا بما أهل وحرم ندق أبن الله يحرم تاركوا أبن الله يحرم تارك وما فرض دقوا أبن الله يفرلن تامين الصلاة ندق صلولي وسائر الفرائض دقوا صورا فرنجي والأهود دسورا الأورا al'uhud ina ana nufin jam'u ahadi jam'i ne na alƙawari uhud alƙawura ahad kuma alƙawari al'aqadu shi kuma ƙulla alƙawari bi ma'ana al-ma'qud shine ma'anar abin da aka ƙulla wa wallazi ahkama ma faradallahu alaina faqad ahkama zalik yayi kokarin aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faranta mana to wannan ya kyautata wannan ولا سبيل إلى نقضه بحال باب هنيا zuwa ga warware wannan alƙawarin na Allah bi halin amsa kowane kowane yini wa qala muqatil ibn hayyan muqatil dan hayyan yace awfu bil uqud abin ake nufi da awfu bil uqud allati ahada Allah ilaykum ay alƙawarin da Allah ya muku alƙawari fil qur'ani a cikin qur'ani mimma amarakum bi ne daga abin da Allah ya umarce ku da shi min ba'ati na daga yin biyayya gare shi an ta'amalu biha cewa ku aiki da ita wa nahaihi da kuma hana-hanansa allazina hakum anhu daga abin da Allah subhanahu ta'ala ya hana ku gabarin sa wa bil uhudi allazi bainakum wa bainal mushrikin kuma ku cika alƙawuran da ke tsakanin ku da tsakanin mushrikai wa fi ma yakunu min al ahadi bainan nas da kuma abin da yake kasance na daga alƙawari a tsakanin mutane wallahu a'lam Allah ne masani wannan duka tafsirin ita wannan ita wannan ayar ne shine alhafiz zahabi ya kawo maganganu na manyan malaman tafsiri wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce arba'un abubuwa hudu man kunna fihi duk wanda suka kasance a tare da shi kana munafiqan khalisan to wannan ya tabbata shi munafiki ne cikakke ومن كانت فيه خسرة منهن كانت فيه خسرة من النفاق أتى يدعها duk wanda ya kasance akwai ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'un a tare da shi to tabbas akwai irin ɗabi'ar munafurci tare da shi har sai in ya barta ga sunan ɗabi'un za mu ji idan hadasa kazaba idan zai zance sai ya yi ƙarya wa za'tu min khana idan aka bashi amana sai ya yi ha'inci wa za ahada ghadara idan aka yi alkawari da shi sai ya yi yaudara ya warware alkawari wai za ka sama fajara idan aka yi husuma da shi aka nan bata da shi shi ke nufin sai ya fajirci da kun dan bata da shi kun dan yan maganganu haka tsakanin kai da shi shi ke kuma sai ya daina ma magana ko kuma sai ya koma ya nema ƙarairayi a wurin mutane dan ya bata ma mutunci daga ya yi fajirci kenan wannan hadisin an fitar da shi a cikin sayar bukhari da muslim وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله تعالى دا مشان الله سبحانه غريش ياشي لكل غادر لواء يوم القيامة kowanne mayaudari yana da wata tuta da za a kafa mishi a ran alkiyama yuqalu sai malaiku su rika cewa hadhihi ghadratu fulan ibn fulan wannan ita ce yaudarar da wani dan wani yayi ba ta nan an kafa mar tutan hadisi ingantacce ne bukhari da muslim suka fitar da shi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الله قلاد عمل شخ الله سبتا بريش ياتي يقول الله عز وجل الله بجروار الأوكاك آياتي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة mutum uku ni ne abokin rigimarsu abokin shari'arsu a ran alƙiyama kaji ba mutum uku nan Allah ne da kansa zai shari'a da su wai rajulun odiye bi su magadara mutumin da aka ba shi abu domina sannan daga baya kuma sai ya yaudara a ciki wa rajulun ba a hurran fa a kala samanahu da mutumin da ya sayar da ɗa yantacce ba bawa ba kuma ya ci kuɗinsa wa rajulun ista'adara ajiran da mutumin da ya ɗauki ɗan barema ko ɗan ƙodago fastaufa minhu sai wannan ɗan dan bariman ko dan kodagon ya cika masa aikinsa fastafa minhu al'amal sai ya cika mar aikinsa wa lam yu'dihi ajrahu amma kuma shi bai bashi ladansa ba wannan ai da yawa ana yi ko akwai wanda zai dauki dan barema musamman matan da mu nan akwai manoma a cikin mu zai dauki dan barema ya je mar aiki a gonarsa sai ya yi aikin ya dawo yana so ka bashi ya je ya samu abin da zai ciyar da iyalinsa shi kenan kuma ya dawo ya zama bashi ya ga bashi wani gacimar sauran sai gobe da haka da haka kuma in ya gaji yau ya lokacin mar sai gobe yau ya lokacin mar baka da shi wata rana ma ya zo ka fada shi da fada har dai daga ƙarshe ya maka Allah ya yi to wannan gaskiya a ran alkiyama duk wanda ya ɗaya daga cikin ukun nan to a ran alkiyama da shi da Allah za su yi shari'a Allah ne lauyan masu ƙara ga yau shi ba za ka ci nasara نعم نعم eh to idan dama tun kafin yi aiki ka gaya ma dama wani ba da kuɗi ni ma'aikaci ne ba zan samu kuɗi ba sai ƙarshen wata yayi an biya mu albashi sai ce eh na yadda zan maka ana yin albashi ka biya ni kuɗi shikenan ai dama yarjejeniyar ita ce amma ba kawai ka sa mutum ya je ya maka aiki alhali ya san a yau shi ba shi da abin da zai ci da rana ba shi da abin da zai ci da daddare yana sa rai in yi je maka aiki za ka ba shi yan naira dubu biyu ko dubu uku in ya dawo ya je ya ciyar da iyalin shi abincin rana sannan ya awu domin abin da za su ci da daddare sai ya je ya sha wannan wahalar ya dawo ka ce wa a wani na manta ban gaya maka ba ba ni da kuɗi ba sai an yi albashi ku kaga wannan tsakani da Allah wanda ya wannan ai ya kamata ma mutanen unguwar su haɗu su bar duka ko su zalin shi a wannan marar dai da ake ciki أخرجه البخاري إمام البخاري يبتدى أن حديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله إلى دامن شاء الله سبت أبريش من خلع يدا من طاعتي ولدل يقبي هننسى دغبيير shugaba liƙi Allah ya mun kiyamati wala hujjata lahu zai sadu da Allah a ran alkiyama alhali ba shi da wata hujja man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun duk wanda ya mutu alhali babu wata bai'a a wuyansa babu wani shugaba na addini wanda ta sallama mishi ka tabbata kai almajirin wani ne ka riƙe alƙawari tsakaninka da Allah duk abin da wani ya gaya maka cewa Allah ya ce kaza ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza za ka yi wannan abu ka rike shi a matsayin shine tsanin ka tsakaninka da Allah da manzonsa to in baka da wannan tsakaninka da Allah baka da wani shugaba wanda ka sallama musu to duk wanda ya irin wannan mutuwar ya mutu alhali a wuyansa babu wani alkawari babu wata bai'a ba wata chaffa da yi tsakanin da wani shugaba mata mitatan jahiliya wannan zai mutu mutuwa irin ta jahiliya أخرجه مسلم إمام مسلم يبتدى أن حديث يرى شيء سوى مسلم حديث من الجمهور الذي تقص دهم صندقه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله إرادة من شأن الله ثبت أدريش ياشي من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة duk wanda yake so a ran alkiyama a kiyaye shi ko kuma a karkatar da shi daga shiga wuta wai rikilar janna kuma ya zama ya shiga aljanna fa ta'tihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir to lalle ne mutuwar shi ta zo mishi alhari ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma ya rika zuwa wa mutane da irin abin da zai so shi ma a zo mishi da irin wannan abin kada ya zanto kullum tsakaninka da mutane sai bakin labari sai mummunan zargi sai hantara sai gulma sai suka wannan ba dini ba dan kai ma ba za ka so a rika maka haka ba wa mun baya imaman duk wanda ya mubaya'a yayi tsaffa da wani shugaba na musulunci fa a bawo sabqata yadihi wa samaratu qalbihi sannan kuma ya ba wa wannan shugaban alƙawari ta hanyar miƙa mishi tafin hannunsa da kuma zuciyar shi faruɗehu in saba to yi biyayya ga wannan shugaban matuƙar zai iya yin biyayya to in ja ahadun yunazi'uhu idan wani ya zo yana jayayya da wannan shugaban da kuka mishi mubaya to fadribu unuq al-akhar ku sare wuyan shi wannan nabiyin wanda ya zo bayan ga shugaba wanda kuka yi mishi shaffa kuka yi mishi mubaya sai kuma ga wani ya zo shi kuma yana kokarin jayayya da shi bai yarda da shugabancin sa ba to aka ce ku ku yaƙe shi kowane yana tambaya ne akan menene hukuncin sallar mutumin da ya shigo masallaci kai ka shigo masallaci ka samu liman ya yi raka'a biyu sai ka bi shi a ƙara sauran biyu ka miƙe za ka shigo sauran biyun ka sai wani ya zo ya ji wani da kai na je ta ce tambayar ko to me ya matsayin shi sallarsa to bisa mazhabin malikiya hanafiya hambaliya sallar shi bata yi ba mazhabin shafi'iya ne suke da irin wannan fahimtar cewa mutum ya iya yi amma shi ma a ɗaya ne daga cikin fatawoyi imamu shafi amma a ainihin magana shi masbuki ba a ban shi sallah wannan shi ne abin da ya fi tabbata na'am mai farilla ya bi mai nafila shi ma wannan duka mazhabobin musulunci ba sa yi ko mazhabar zahiriya wanda suka fi kowace mazhaba ma abin nan wanda su ba su ma yin kiyasi ba to ko su ba sa yi mazhabin shafi'iyya ne kawai a wata fatawar imam a wata fatawa mai rauni daga mazhabin shafi'iyya su ne suke yi amma abin da ya fi dai shine kai abin da majority suke kai ba dan kuma saboda ya zamto kana da garanti amma yin abin da kai kanka kana da kokonto ka yi abin amma kai ma kana kokonto to me amfaninsa kaga abin da ya fi dai shine a matsayinka na mai yin farilla ka bi mai farilla ɗan uwanka idan nafila za ka yi shi sai ka bi mai nafila shine abin da dai aka fi sani kuma aka fi shahara na alaikum assalam نعم نعم yana tambaya akan menene bambanci tsakanin hasbunallahu wa ni'mal wakil da kuma hasbiyallahu wa ni'mal wakil bambancin su kawai wannan mufradi ne wannan kuma jam'i amma duka ma'anar su ɗaya ne wanda yace hasbiyallahu Allah ya isar mun wa ni'mal wakil ma dalla da abin dogaro hasbunallahu Allah ya isar mana wa ni'mal wakil ma dalla da abin dogaro shikenan na wa alaikum assalam na'am tambayar ta shi yin irin ta ɗazuci ne tana da bambanci shin me azahar zai iya bin mai la'asar ko mai la'asar ya bi mai azahar gaskiya abin da yake shahararre a wannan mazhabin namu na malikiya wanda shine a kawal mazahibi hatta ibnu taymiya ya ce mazhabin mazhabin malikiya a bisa hujjoji da dalilai ya ce mazhaba mafi karfi daga cikin dukkan mazhabobin musulunci to me farilla ba zai bi me wata farilla ba sai in farilla ta ta zama iri ɗaya ce kuma ta wannan ranar ce iri ɗaya misali yanzu ni zan yi ramukon azahar to kai wanda zaka yi azahar ka yau ta yanzu ba za ka bi ni ba zan yi a zahar ta yanzu kai mai yin la'asar ba za ka bi ni ba zan yi isha'i kai mai magana ba za ka bi ni ba zan yi ramukon sallar asubahi kai mai yin a zahar yanzu ba za ka bi ni ba wannan shine abin da ya fi tabbata na'am sai dai in nafila za ka yi to sai ka bi mai farillar ko ma wace farillar yake sai ka bi shi ka shiga kurkukun liman kun mai rijin bai tashi ka shiga masallaci za ka yi sallar farilla sai ka tarar wancan kuma nafila yake kai kuma baka san cewa nafila yake sai ka jona da shi ba ka shiga abin da ake cewa kurkukun liman ba dama ka sallame kuma ba ka da sallar aka irin wannan abubuwan da yawa wanda ba dama ka sallami ko ba ka da sallam kamar mutumin da ya zo ya tarar an yi an yi an yi ruku'u kawai sai ya kabbara ɗaya ya bi sallam wanda a ƙa'ida an ka zo ka tarar an yi ruku'u to kabbara biyu za ka yi Allahu akbar ka shiga sallam sannan Allahu akbar ka bi liman zuwa abin da yake kai a cikin sallam kai sai kai kabbara ɗaya ka bi shi to ba ka da sallar ko ba da maka sallami kamar mutumin da ya zo ya tarar ana sallah an yi ruku nan ma sai ya zo ya jona sai ya zama duka duka tasbihi ɗaya ya samu ko kuma bai ma sami cikakken tasbihi ɗaya ba kawai again neman zai ɗago shi ma sai ya bi shi suka ɗago tare da shi ma kaga wannan ba yi da sallar kuma ba dama ya sallami har sai an idar na zai sake wata sallar eh na ya sani ba an bai sani ba kuma kaga duhu na dukan duhu ya shi sa dama amfanin zuwa makaranta din ke tsarai da gaske saboda a sani din na na eh annabi sallallahu alaihi wasallam ne an sai dai uzuri ne na wajibi amma abin da aka fito shi ne in uzuri ya kama in uzuri ya kama ka nemi wani ku yi tafiya tare in ka lura wato yanayin lokacin su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin yanzu bane misali garuruwan su ba dab da dab suke kamar irin garuruwan mu na yanzu ba in ka tarar da gari ɗaya anan mafi kusancin tafiyar da zaka iya tarar da wani garin shine kamar irin kai tafiyar da ta kai kamar kilomita ashirin ko talatin sannan ka tarar da wani garin kuma ƙauyuka ne yawanci ƙanana kamar rugagen fulani saboda kuma a wannan lokacin ana yin cinikin bayi saboda haka ba abin mamaki bane ka fita daga nan garin kafin ka je can garin wasu masu neman bayi su ganka kawai cikin suwabce mutum su gaba da shi ba irin ne yanzu ne wanda za a kama mutum a je a yanka shi a yi tsafi da shi ba su ba za su yanka mutum ba za su yi tsafi da shi ba amma za a je a sayar da kai ne kana ji kana kallo ana cinikin ga kamar kaza to shi ke na'am to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana irin wannan tafiyar kuma wata rana ina zuwa malam Uzairu wata rana sai na Abdullahi dan Umar ya yi irin wannan tafiyar shi shi kadai da tsakar rana yana cikin tafiya kawai ya zo wani gu a dokar daji kawai sai ya ga wata makabarta sai ya ga wani kabari ya bude sai ya ga wani mutum ya fito yana ihu bawan Allah ka cece ni bawan Allah ka cece ni wayyo wayyo shi Musa na Allah dan Umar akwai ruwa a hannunsa yana sha ya cewa watso mun wannan ruwan ko ka bani sha watso mun wannan ruwan ko ka bani sha mutumin a daure yake da sasari kawai sai ya ga wani kuma ya fito baki irin da shi baki wuluk sai ya zo da guduma a hannun shi sai ya fusgo wancan din ya ma kamar wannan guduma sannan sai ya ce Abdullahi dan Umar karkaba shi ya sake ma kamar wannan guduma sai ya ja shi sai koma cikin kabarin sai kabarin ya koma ya rufe sai na abdullahi dan umar da ya dawo gida ya fi wata guda ba shi da lafiya sannan sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga ranar sai ya haramta ko kuma ya karhanta yin tafiya mutum shi shi kadai yi tafiya da tsakar rana ko da tsakar dare shi shi kadai isa ma yace arrakiu shaytan mai tafiya shi shi kadai mahayin doki shi kadai ya tafiya yace to shaydani ne to kaji wallahu a'lam نعم نعم نعم yana tambaya akan drawing to shi dangane da drawing akwai fatawoyi guda biyu daga malamai shi art akwai wanda ya art a nan a secondary school akwai wanda ya art yawa to to kasan art ai akwai two dimensional art akwai kuma three dimensional art haka ne ko bambancin su shine shi two dimensional art it can be seen it can be touched za ka iya tabawa za ka iya kuma ganin abu shi kuma three dimensional art it can be seen it can be touched and it has a shadow za ka iya ganin abu za ka iya kuma tabawa kuma abin yana da inuwa ko kamar sculpture haka mutum mutumi ko yawwa to malaman musulunci a kowane suka tafi akan cewa duk wani art wanda dan adam ne ya zauna ya zana shi ko ya kera shi ko ya sana'anta shi ta hanyar ginawa ko ya samu dutse ya sassaƙe shi ko kuma ya zana abin da hannunsa duka haramun ne musamman ma malaman kamar saudiya to amma kamar malaman jami'ar azhar da kuma malaman suriya da kuma malaman morocco magrib kenan sun tafi kan cewa su a fatawarsu two dimensional art ba haramun ba ne wanda zai zanto kawai an zana ne haka ba abu ne wanda yake mai inuwa ba ka gani abu ne wanda ko da hannu ko da ruwa za a iya shafe shi suna ganin cewa su ba haramun ba sai dai in sassaƙawa aka yi ko ginawa aka to shi sai zama haramun tunda ba akan wasu su da ba akan makaruhi ne shi wannan din two dimensional ne yawa amma duka ana magana ne kuma akan abin da yake zanen abu mai rai kamar ɗan adam ko dabba amma zanen fulawa ko zana gida wannan babu wani haramci babu komai a game da shi wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين وصلى على سيدنا محمد في المدينه الى الى وعلى اله وصحبه كل امه رهيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين